الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها wannan wato ci gaba ne eh? wannan wannan ci gaba ne da maganganun da shi wannan dan uwansu ya tsaya ya gaya musu ya ce musu ni ina nan ku tafi ba zan koma wajen babanmu ba saboda ga alkawarin da muka yi da shi lallai cewa za mu zo da dan mu da dan uwanmu kuma kan shakan bata samu ba to lallai falan abraha al-arba ba zan ban nan wannan kasar ta misira ba hatta ya dan liya adiya a wayan kuma Allah bi huwa khairul hakimin to ku je wajen babanku idan kun je wajen mahaifinku shine kuma ayar da muka karanta jiya cewa ku ce masa danka yayi sata kuma ba mu faɗi wannan ba sai ba mu shaida ba sai da abin da muka sani ga abin mun gani a fili kuma mu da ya da yake ba ba mu kasance masu kiyaye gaibu ba sata ce ko kuma an dan sa masa ne to kaga sa masa ku aka makon nalin gaibi hafizina to sannan aka ci gaba da wannan aya wannan aya tana daga cikin wasiyar shiwon wannan aya tana daga cikin wasiyar da dan uwan da ya musu cewa in sun je su gaya mahaifinsu ya ce in kun je ku ce wasu alil ƙaryatar lati kunna fiha ku tambayi alƙaryar da muke cikin ta lokacin da aka yi abin ana tambayi alƙarya ne alƙarya gari kenan to a tambayi gari ai gari ba a tambayar sa abu shine malaman balaga suke cewa wannan majazil mursal an saki gari ana nufin mutan garin ku tambayi mutan garin kaga ba sai bai ce ko ku tambayi mutan Madina ba don kaga cewa qala niswatun fil Madina aka ce a can Misra a sannan sunanta aka ce mata Madina nan kuma sai aka ce ƙarya me yayi bambancin Madina da ƙarya in aka ce hadihi Madinatu da hadihi qaratu me bambanci duk ɗaya ne amma akwai dan bambanci kaɗan in aka ce Madina cikin da'irar garin kenan bai fita koyaya daga garin ba in aka ce ƙarya kuwa har abin da yake ɗan gewaye da wurin wanda yake da jibi da wurin to sunan sun yi bala abin da ne ai sun yi mubalaga ne har duk wanda suke wurin gaba ɗaya a gefen ba wanda bai san ƙariyar ba idan ana zaton ƙarya muke sai ku ce ya tambayi duk mutanen garin da na gefen garin gaba ɗaya shi yasa ba a ce wasu alil madina ta ba aka ce wasu alil ƙarya a tambayi mutanen alƙarya gaba ɗaya wal iran lati aqbalna fiha ba su kadai ba ku gaya wa baban mu cewa ɗansa ga abin da ya same shi in bai yadda ba dai ku ce ya tambayi a iran lati aqbalna fiha ta karabka fatake waɗanda muka dawo da su daga can garin su ma duk sun ji abin da ya faru su ma shaida ne idan bai yadda ba su ma baban namu ku ce masa ya tambaye su da yake akwai mutanen da suke ba na cikin garin nasu su na gefen garin su ne su ma sun je awo din kuma su ma sun ga abin da ya faru to ku ce ya tambayi waɗannan su ma waɗanda muka dawo da su inna lasadiqun jawabin duk da waɗannan za su yi masa da mutan garin in ya tambaye su da kuma mutanen da muka tafi awo waɗanda suke na gefen garinmu duk in ya tambaye su cewa wai akwai wani wanda aka rike daga cikin su bai dawo da aka rike shi daga cikin yan uwansa za su ce eh to in suka ce eh to a sannan ya tabbatar da inna la sadiquna hakika mu masu gaskiya ne yau cikin abin da muke gaya masa tunda ai sun san jiya ba su yi gaskiyan ba to shi yasa kenan yau in dai bai yadda da maganar mu ba to ya tambayi mutanen can garin misira ko kuma waɗanda muka ji awo da su a sannan ya tabbatar da gaskiyar mu sannan zai iya ce gaskiya muke yi to to wannan yayi an yi wannan to ya yarda duk da wannan bari mu je gaba
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ala wato ku kalli saduwa na labarin ƙur'ani sanda ake wannan magana da muka yi duk gaba ɗaya yake cewa in kun je ku gaya mahaifinku ɗansa ya yi kaza in kun je ku ce ya tambayi kaza duk sanda ake wannan maganar shi da su ne suna garin misira amma nan ƙala har mun ji sun zo sun isar da wannan saƙon saboda ka ka kaddara ga su sun zo gaban annabi yaquba duk sun gaya masa abin da muka faɗa yanzu dan da can abin da ake muke tafasara yanzu abin da yake gaya musu su faɗa ne to sun zo duk gaba ɗaya sun gama gaya zayyana wa annabi yaqubu cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru idan baka yadda ba tambayi mutan garin misra ko ka tambayi wanda muka dawo da su ka tabbatar da gaskiyar mu to duk ya gama ji to dai gama ji me yace shine ya faɗi yanzu yace qala sai yace bal sai shuri da duk magana bal ita iradi ce kamar ya ce duk ku aje min wannan zancen sauwa lakum anfusu ko amra kawai ranku ta raya muku wani abu kawai daban kuma ba irin na annabi Yusuf ba kuma kenan wata kala kuma shi annabi Yusuf ba kun ce ya mutu kura ta cinye shi shi kuma wannan ba haka kuka zo da shi ba amran wani rabali daban kuma kawai ranku ya raya muku kuma wannan shi za ku kawai kaga bai yadda ba sai ce ne ce fasabarun jami'in ai sabari kawai ni haƙuri na in yi haƙuri ba haƙuri kawai ba kwaman sabarun jamilun ƙur'ani ya zo da waɗannan jamilun jamilun ɗin har guda hudu akwai sabarun jamilun akwai hajarun jamilun akwai asafuhun jamilun akwai asarahul jamilu duk kuma umarni ake a yi su wannan duk jamilu jamilu ɗin kuma kowanne ba a san musulmi mai matsayi a imani ya tsaya a matsayin kwaman ɗin wanda ba jamilu ba sabaru kala biyu ne akwai sabaru kwaman akwai sabaru jamilu shi sa ya ce ni a nan sabaru kawai ba zai iya ɗauka ta ba sai dai sabarun jamilu sabarun jamilu haƙuri wanda ake kiransa ake masa sifa da jamilu shine wanda babu kai ƙara wajen kowa in ba Allah ba babu shakawa a cikinsa shine sabarun jamilu ba wanda ya isa ka tunkare shi da abin da kake ciki in ba Allah ba sai dai ya gani ko ya ga alama to wannan shine sabarun jamilu dan zuwa za a ce maka wani me faru ba ka ce ba komai amma ana ganin da komai din to sabarun jamilu kake ciki to shi ko sabarun jamilu shine ayi maka abu ka kau da kai amma kau da kan aljamilu kyakkyawa akwai wanda zai kau da kai kwaman akwai kuma safawun jamilu safawun wato kau da kai kawai shi ne mutum ya maka abu ka zo ka ce ya ce kaza kaza kaza kaza wallahi kuɗin nan da ka bani ne an samu tsautsayi ga shaida ga abubuwa ɗaya wallahi sun halaka an ƙwace ko an kaza ka nisa ka ce ta shikenan je ka ɓako ka kau da kai yana tafiya maka kira duk wanda yake akwai ce kun ji abin da wani ya zo ya ce min ko kun ga abin da ya mun wai ya zo ya ce mun kun ji kaza amma dai ya ce masa ya je ba komai to ba kai masa komai din ba ai ka kawo da kan kenan amma ba jamilun bane kawo da kan naka asaful jamil ka ce je ka ba komai ya dan tafi ka ce ya ka ba yanzu kuma in ka tafi ba komai a hannunka ba eh sai ka ɗauko wani abu ka bayar to wanda kai wannan haka kira wani kace kuma ya maka wani abu ka yi safol jamil kawai da kai mai kyau kenan to wannan shine safol jamil shi kuma hajarul jamilu shine mutumin da ba kan daidai yake ba kuma ko ya zo maka da ba daidai ba ka ce wannan ba zai iya tafiya da shi ba ka yanke masa to in kai yankewar ka yi hajarul jamilu haka Allah ya ce wa annabi wa hajurhum hajaran jamila ka yanke musu amma kyakkyawan yankewa ne kyakkyawan yankewa wadda ba za ta hana a sake kira zuwa ga Allah ba in aka yi musu gaba ɗaya to wa zai kira su zuwa ga Allah kuma eh to haka idan wani yana ɓata maka rai idan za ka yi masa hajarun jamila abin da yake ɓata maka rai akan wannan rabu da shi akan amma ku wata ma'amala da kaga baka yanke gaba ɗaya ba ba ka ce masa komai na daina da shi wallahi tun da ya min kaza komai na daina da shi me ya ma wannan abin ai wani abu ne ya maka wanda wani abu ya hada ku ko to wannan abin ka kyale ka ka tunda cutar ka yi ka sake koma wannan amma ku koma ku je masallaci ku yi sallah tare ka biya masa in za ku unguwa ku je gaisuwa ku je ne duk wannan ba wani abu ne ku kai hajarun jamila sai na hudun as-sarahatul jamila sakin mace akwai sakin mace kawai akwai kuma sarrihuhunna sarahan jamila shi ma wannan ana sansa idan ƙariya ta kama ba yadda za a yi sai an yi saki to shi sa ma Allah ya kaddara halaccin sa yi saboda bayan da za a yi ba abin da zai yanke wata mushkilar sai sakin to amma in an yi sakin to a yi shi sarahan jamila eh kyakkyawan sarrahawa shine ka sake ta kai ka san dama kai kake ɗauke da nauyinta da na iyayenta ko ba su da shi ba su da yadda za ka yi to dan saboda ka rabu da ita ya zama kuma duk kayan ki wannan a'a isa rahan jamila ka ce je ki amma duk abin da nake ba zan fasa ba yaya ai an kai sa'a ne ce masu na ga yadda za ku duk da kuma eh ko ta yi aure a wani ko ba dan Allah kake ba in ta yi aure a wani wajen idan ya ɗauke maka ya fudda su daga abin da suke kake yi shi kuma ya ci gaba da shi kenan an sauke maka nauyi amma kuma in ta aure dan uwa ne ba mara shi ashe kakkaran na hayan akwai sarahan jamilan yana nan sai ka ci gaba da dan Allah kake yi to wannan shine sai ce to wasabarun jamil haƙuri kyakkyawan haƙuri shine nawa asallahu an yatiya ni bihim jami'a annabi ya ce haƙuri zan yi shi amma ba wai in yi haƙuri da annabi yusuf ba ni na san ya kusata dab Allah zai zo min da su gaba ɗayansu da yusufa da wani ɗan uwan da ya ƙi dawowa da bunyamin duk sai sun zo gaba na annabi kaga kaga annabi yusuf ya san ai annabi ai kuma ya san yusuf ya mutu ba ko to ai dan ya mutu ai ba magana cewa zai Allah zai dawo mun da shi ko to ya san bai rasu ba tuntuni dama bakin cikin sa din kenan da ya rasu shi kenan zai tafi to asallahu an ya ce ne bihim jami'a lalle Allah ya kusata ya zo mun da su gaba daya su ukun gaba daya innahu domin shi Allah huwa shine al-alimu sarki masani ni ban san ina Yusuf yake ba amma Allah ya sani wanda zai zo mu da shi ya san inda yake kuma sai ya iya kawo alhakim da kuma shi ne mai hikima bayan ilimin akwai hikima akwai dalilin da yasa ya ɗauke mun yusufa kuma da akwai hikimar sa za ta sake dawo mun da shi to وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو فهو كظيم watawalla anhum sai annabi yusu annabi yaquba ya kuma bijira daga barinsu kawai duk maganganu ma su kyale ni kawai ya juya ba daga barinsu yana magana yana cewa ya asafa ala yusufa ya kai can bakin ciki na akan rabuwata da yusufa yana yana dai magana rabuwarsa da annabi yusufa amma damuwarsa da bakin cikinsa yana tunanin yusufa tunda kaga gashi ya ce asallahu an ya tiye ni bi'in jami'a yadda Allah ya kusata Allah ya dawo mun da su to ya san annabi Yusufa yana raye to abin da yake damun a wani hali annabi Yusufa yake yana cikin halin wahala ko kuwa shin me halin sa tare da Allah ma duk abin da yake damun sa kenan me halin sa inda yake tare da Allah ya san la Allah yana kasar kafirai to ya yake tare da Allah sa to wannan duk shi ke damun annabi Yakubu da aka yi ce ya asfa ala yusufa wa bayyadat aynahu min al-huzn idaduwansa suka yi fari tas saboda bakin ciki wato saboda kukan bakin ciki har idansa ya zama yayi fari wasu suke cewa har ma ya daina gani amma wannan ba shine ingantacce ba ya dai ganin dai yayi rauni saboda cika da ƙwalla kowane lokaci da ido yake yi to akwai wata cuta da takan kama ido ƙwayar ido idan ta zama haka to har ta sami idan ganin yayi rauni kullum ƙwalƙwale ke da hawaye min alhuzun wa huwa kazi hajba Allah kuma yake yake cewa wannan bakin cikin da yake yi yana kuma nuna kamar baya cikin sa ba za ku yi mu'amala da shi wata ba kaga wai kuma yana cikin wani hali a yana shanya bakin cikin kamar ba shi bane to قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين qalu tallahi da 'ya'yan nasa da dai kuma mutanen gari masu zama tare da shi ko 'ya'yansu sun ka ce tallahi rantsuwanmu da Allah muke yi tafta'u ai la tafta'u nan yana daga cikin irin fi'ilan da ake ake aka sharewa fi'ilai da suke zuwa da sharaɗin da yake zuwa da da nafayi amma kuma a share a share nafayin harafin nafayin la tafta'u sai a kaddara shi gaskiya ba za ka gushe ba kana ambatan yusufa abinda muke gani tausaya maka suke wai muna tausaya maka dan baka gushe ba baka gushe kana ambatan yusufa hatta ta kuna hazara irin wannan ambatan naka ba za ka gushe kana har sai ka zama hazaran kana mai kusa da da halaka da mutuwa kenan wato rashin lafiya ta same ka saboda kukan rabuwarka da yusufa au ta kuna nan haliki na ko ma ka zama cikin maka wanda zaka suka rasu ciwon ya sabauta maka ciwon da zai halaka ka wannan kukan naka da wannan damuwar taka dan haka ka bari mana ya annabin Allah ka hakura Yusuf ya mutu ya tafi ya mutu haka suke cewa to قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ya kalle su ya ce bakin cikin da nake cikin da kuke cewa in daina ko kuke ganin wani abu ne ku nake kai wa ƙara bakin cikin ku nake kai wa ƙara cewa baƙin ciki nake ina gaya muku kukan wayo Allah? A'a, to wa yake kai wa ƙarar duk halin da kuke gani ina yi ina tare da Allah. Inna ma ashku basi ina kai ƙarar baƙin ciki na na basu wa huzuni da baƙin ciki na na huzunu duka ilan na ga Allah kaɗai. Baƙin ciki sunaye ne da shi daban-daban. Shi baƙin ciki yana da sunaye daban-daban. Akwai basu akwai huzunu akwai ibti'asu akwai karbu akwai kanar haka ga sunan daban-daban a cikin nan dai yanzu haka a nan guda hudu ne suka zo daban-daban a can annabi yusuf mun ji ya ce wa dan uwansa fala tabta is bima kanu yaf'alu kakka da mu kakkai bakin ciki ai anan kaga bakin cikin wani iri kenan na ibti'asu sunansa wani iri ne bakin ciki ibti'asu shine bakin cikin da yake fittisa yau da gobe ɗis ɗan kaɗan sai ka ɗan damu sai gaba sai a sake ɗaga ma ɗan kaɗan to wannan bakin cikin sunansa ibti'asu abin da yasa kenan annabi Yusuf ya ce wa ɗan uwansa fala tabta is kada ka ci gaba da damuwa saboda ƴan uwan sanda yana can gobe su ɗan jefa masa magana gata su ɗan ƙwarzane shi haka to shi ne annabi Yusuf yake cewa wannan ta ƙare yau ga ni ga ka ana akuka dan uwanka ne kana tare da ba za ka sake damuwa da abin da suke aikatawa ba kaga bakin ciki na ibtiazu irin sa kenan bakin ciki kuma na huzunu shine bakin cikin da yake samun gindin zama ya zama sa da dai baya wucewa baya gushewa daga zuciyar shi to huzunu kenan shi kuma basu shine bakin cikin da yake da wato alaka da samar da wani abin da za daga ganin ka za a gane kana cikinsa kamar su ɗin da suka gan shi suka ga cewa halin bakin ciki ya mai da shi wani iri har suke cewa hatta ta kona habaran au ta kona min alhalikina kaga bakin cikin basu suka gani shi yasa ma kuma aka ce wa huya bat ainahu haka to shi kuma bakin ciki na na can a baya wannan na wanda ya faɗa na guda hudu ne yanzu nan kuma ka faɗa akwai basu da huzuru asafu ya asafa ala yusufa shi ma bakin ciki ya kira to bakin cikin asabu shi kuma bakin ciki mai tada bakin ciki kenan kana cikin wani bakin ciki sai sabo ya zo shine asafu ai yana cikin bakin ciki rasa yusufa na bunyamin ya zo sai kaya masa da na yusufa to bakin ciki mai tada bakin ciki kenan to shi sunansa asafu to akwai kuma gammu akwai hammu akwai karbu akwai nakadu duk sunayen bakin ciki ne duk Allah ya raba mu da su kuma to wa law min Allah ma la ta'lamun yace ni kukan bakin ciki na na basu da na huzunu ba wurin kowa nake yin sa ba sai ga Allah kuma ku ji ku ji a alamu min Allah ma la ta'lamuna ni na san abin da baku sani ba dangane da ubangiji na na san Yusuf yana raye ko kuma na san mafarkin da annabi Yusuf ya yi kuma na san sai ya tabbata da haka ku tabbata can na san abin da ku sani ba ku ce in daina ambatan Yusuf Yusuf yana nan ba zan daina ambatan sa ba sai na gaishe a gabana dan na san abin da ba ku sani ba to يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني يتكي يا أنا كميكي كتاشي اذهبوا كتفي مصر معك in kun je misira me za ku yi yau ba awo na ce kadai ku je ku yi ba eh ku tafi za ku yi awo amma muhimma na tafiya din fat asasu min yusufa kawai ku je ku nemo min yusufa annabin Allah ku yi bincike latifin bincike dan at-tahassus bincike nagari ingantacce shi ake cewa tahassus akwai kuma tajassus shi ma bincike ne wani kusan irinsu ɗaya sai dai shi tajassus akan sharri kenan ɗan leƙen asiri shine mutajassis me yin leƙen asirin ƙasa sunansa mutajassisi amma me neman wani sirri ya sani dan amfani saboda cutuwa shi waɗancan wasu yansu ce waɗancan ma wai ai shi ma leƙen asirin ƙasa ai dan amfani ne a ai dan a gano wani sirrinku da za a karya ku ba shi ne ba shi ne ba waɗannan duka babu kyau ba shi da kyau tajassus ba shi da kyau amma tahassus yana da kyau dan shi ake yin a neman aure ka zo kana neman aure dan wani unguwa ne shi dan aya gini to eh to shi kenan masha Allah wajen guzan ina kusa da gidan alajuwa ne to mun ci uban fa ashe bincika da je ka dai ga masa inda kake ko to shi kenan sai kira wani wani eh kana da alaka da yan ayage ce eh to da Allah abinci ko mun wani yaya gidansu yake mahaifinsa waye shi kuma ya yake shi yaron a gidan ya yake me ɗabi'arsa shi kenan sai a zo ana rarage ana neman ta yadda za a san wannan to ba bincike bane wannan na karkashin ƙasa to mai kyau ne wannan ta hasu sunansa shi wannan mai kyau ne ana son sa wannan dan kaka je ka ɗauki ɗanka ka ba wa ɗan sholushe a to ai ba shi da kyau ya daina mana ai ya daina mana haka ake so to kaji ko ko ne wani mummunan ɗabi'a da a zahiri gara ɗan shi shan ma suna nan a fili ka zo ka gaggadara ta kama ko kube da kyakkyawar riga ta sha kan ta yi komai ashe ashe Allah kyauta eh to amma da an bincika an gano shikenan in an zo gobe ya dawo sai ka ce to da Allah a ce an mata miji ya kai ya ƙara zuwa ba shi ke nan ba in kuɗi ya kawo mai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa kada ku yi bincike kada ku je ku ɗauko mummunan iri a cikin abin nan kyakkyawan iri a cikin juji wace ce kyakkyawan iri a cikin juji ita matar in mace ce mutu ne kirkice amma gidan mutanen banza kaga kyakkyawan tsoro a juji kenan dukkan tsoron ya fito a wajen kashi ya za ka yi da shi ya ka gani da wani abubuwa haka yake shi sa a wannan abin da za ki taɓa ɗan haka su iyaye su ƙoƙarin gyara ɗabi'a su ko ba don su ba don ƴaƴansu su san za a binciki ko ƴaƴansu ko mun tarbiyyar su za a binciki su su waye iyayen ƴaƴa to daga zarar an samu ba daidai ba shikenan kai za ka so a maka ƴaƴanka ne ai ba zai yi ba to ka ke kyakkyawar ɗabi'a wanda za a maka shaida da ita shikenan yasa aka ce an yadda wanda aka san shi da mummunar ɗabi'a Allah ya inganta shi ya taimake shi da tuba ingantacce to ya ringa bi wa jama'a maƙotansa duk yana cewa kun ga dai alhamdulillah abin da kuka sani dai Allah ya sa an daina gashi gashi kaza kaza kuma su ga alama ya dau hanya to in an yi haka da can in sun ba da waccan shaidar yanzu in aka wani abu ya san suka suka ce eh amma ya daina ba sai su ba da wannan shaidar ba to wannan shi ne to innahu la ya'asu min rahillah wala ta'asu min rahillah Allah ya ce annabi yaquba ya ce ku tafi ku je ku nemo mun annabi yusufa la ta'asu min rahillah kada ku sake da dai ku yanke tsammani daga rahamar ubangiji wato anan kaga kamar sun ga ya ga su dan dage su yusufa ko a a kawai ku je ku nemo mun yusufa kada ku ɗeba tsammani daga rahamar ubangiji zai muku rahama da haɗuwa da shi sai illanta abin yace innahu lamarin da sha'anin la yayi asumin rauhillahi babu wani wanda yake ɗeba haso ya ɗeba tsammani daga rahamar ubangiji illa alqaumul kafirun sai mutanen da suke kafirai to kaji ba to karatu kuma yanzu za mu dan aje can mu dawo nan abinda annabin Allah ya ce kun san wahayi ne ba zai faɗi wannan ba sai da wahayi duk wanda ya ɗeba tsammani da rahamar Allah a nan yana nufin sai kafiri domin shi kafiri jaki ne kowane kaya ɗauka yake to kai ba ka san Allah shi yanzu kafiri in ya duba ya duba ya duba ya ga ba abin da zai sa wani abu ya yiwu abin da yake tsammani sai ce ai ba zai taɓa yiwuwa ba to kai ka musulmi da ka san kana da Allah zai zai iya abin da ba zai yiwu ba kai ka yi haka to ai kaga ka zama kamar shi kenan zaka ba mai ɗaya tsammani daga rahamar Allah sai kafiri gashi can ba inda Allah yake ce mana wa man yaqala wa man yaqnatu min rahmatir rabbih illa dalluna Allah yake cewa shi ma annabi yake cewa waye zai ɗeba rahama daga ubangiji ai ba mai ɗeba rahama tsammani daga rahamar Allah sai ɓatacce to to in mun dawo nan me ɗeba tsammani da rahamar Allah yanzu idan har cewa wani abu ne ɗin mai wahalar yiwuwa ka ce kai na fi gare kwata-kwata wannan abu ba zai iya yiwu ba ka faɗa cikin wannan ko ba ka faɗa ba tunda rahama Allah ne ke rahamtar bawa da yi masa abu to ka ɗaya ba tsammani daga wannan rahama ba za ta yi wa ba za a yi maka ba to kai kuwa a sannan ne ka zama to ba za a ce ka zama kafiri ba sai mu ɗauko wacce illa baluna ɗin a hukunci da ita ka aikata babbar kabira da ka ɗaya ba tsammani daga rahamar Allah kabira ce min alkaba'ir idan idan kana kallon ko ka manta ne amma in kana sanne da cewa Allah na iya yi kuma ka ce ba zai iya yi mata wannan ka koma kafirin ba eh sai ka koma can wancan kuma eh kafirin ba amma in dai hankalinka ne gushe baka baka gano zahira ba imanin da zai hango maka Allah zai iya yi bai hango bai hararo ma ba kawai wahalar ce ka sa ka hanga to shi nan ma din da ka bata da duk da haka kai ne muddin kana da ubangiji mai iya yi to kare kare gushe daga hankalinka cewa zai iya yi eh to haka yake to na kuwa idan da wannan tsammani kare yanke in dai abu kyakkyawa ne ci gaba a daura kamar a ci gaba da yi haihuwa ce ta ki zuwa kakka yanke tsammani daga rahmar Allah an gane a wani aure ne ka kulla ya kwance ka kulla ya kwance ci gaba kakka yanke tsammani haka dai kuma kasuwa ka kulla jarin ya kwance ka kulla ka ce kai na hakura ma kar ka hakura la ya qanadu min rahmatir rabbih illa baluna kar ka zama cikin su to
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين تو لما أكو اختصاري annabi Yu- annabi yaquba shaye izhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala ta'asu min rauhillah ku tafi ku nemo min annabi yusufa ta ku ɗeba tsammani daga rahamar Allah to s- suna gabansa ne yake wannan magana nan ku har sun shigo wajen annabi yusufa ma kaga kenan sai suka tashi sai suka shirya sai suka tafi suka yi bankwana da mahaifinsu suka dau hanya sai suka tafi misira sai suka isa suka isa misira har suka shiga fadar annabi yusufa suna shiga falamma da khalu alaihi sai ta dora yayin da suka shiga wajen annabi yusufa qalu ya ayyuhal azizu sai suka ce ya kai annabi ya kai wannan sarki wani azizi na misira masana wa ahlana durru cuta ta shafe mu mu da ahalinmu gaba ɗaya ta yunwa ta kunci kunci ya ƙara ƙaruwa sai suka fara masa wannan bayani to ku da aka tura ku neman annabi yusufa duk da dai kun je da aiki kun je da eh, kayan awo to amma sai kuma kuka fada wurin neman abinci aka ce eh shimfiɗa suka fara yi eh shimfiɗa ce suka fara yi suna nan tafa kan waccan din masala masana wa ahlana durru da mu da ahalin mu gaba daya yunwa ta same mu waji ina bi bida'atin muzjatin gashi ko mun zo maka ba irin da abin da muka saba zuwa maka kullum ba a yau kuɗan kuɗaɗen da muka zo da su ga su yan kaɗan bida'atin shine yan kaɗan din a nan a yanki kuma ga su muzjatin kuma a bar cuɗanyawa da- da da waɗanda suke da- da- da- da- da- da- da- da aibi da waɗanda suke garau ba duka ne lafiyayyu ba kuɗin ma namu to kaga illoli guda biyu kenan fa aufi lana alkaila abinda muke nema a gare ka aufi lana alkaila ka cika mana mudu kar ka kula da abin da yake na kuɗin mu wanda ba jabu ba ai wanda suke jabu ko wanda ba masu kyan ba a'a ɗauka su da adin masu kyau ka ba mu kilo kyakkyawa irin wanda ka saba ba mu a baya wata saddaq alaina kuma kai mana sadaka na ka kyautata mana wasu suka ce nan ta saddar alaina ko in ka cika mana kilo ka ba mu kai mana sadaka ba mu dan uwanmu eh dan uwanmu ba yana nan ba to in ka ba mu shi haƙƙinka ne ka ɗauka kai kai kyauta da shi to eh ba mu sadaka dan uwanmu mm to kaga anan sun faɗi abubuwa guda hudu biyu na shimfiɗa biyu na nema na farko suka ce masa masala masana wa ahlana duru suna sanar da kai muna sanar da kai cewa gidanmu ya ƙara samun yunwa ba su san gidansu yi- su ma gidansu ne ba suna sanar da shi wannan abu na biyu suka ce ga kuɗin da muka zo da su ba na daidai ba to bayani ya ƙare a nan sai nema ka muna son abin da muke so to shine ka ba mu cikakken mudu na awo kar ka kula da abin da muka zo da shi ɗan kaɗan sannan muna so kai mana sadaka inda dama ko ka ƙara mana wani abu na wanda ba na kuɗinmu ba ko kuma ka ba ku ɗan uwanmu ɗin ba ya zama wannan suke nufi waɗannan abubuwan guda biyu suka faɗa sai suka ce inna allaha yajzil mutasaddiqina eh ka sani Allah fa yana sakawa masu sadaka eh kaga ana ana kuɗaita da shi yayi sadaka kenan to amma baka ga sun kauce da wani abu ba shi sa lafazi sai an dube shi an dubi mukuta da zusa ba su ce kai ma- ka ka ba mu wannan ba kuma kai mana sadaka dan Allah zai saka maka ai shi suke nufi yayi sadaka dan sai kuma in kai ma in kai sadaka Allah zai saka maka sai ce sai suka ce Allah na saka wa masu sadaka saboda suna shakka a cikin ko ba mumini bane ba ma in suka ce Allah zai saka maka in ba mumini bane Allah ba zai saka masa ba sai suka kauce wannan lafazin sai suka ce Allah na saka masu sadaka duk inda ma suke ko ba kai ba kenan dan suna ba ma shakka imani suke ba kawai suna ganin da garin kafirai ne kawai shi ma haka ne ba su san annabin Allah suke magana da shi ba eh to ya ji maganar su me ya faru قال هل علمتم ما فعلتم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون mhm قالوا أئنك لأنت يوسف Mm.
قال أنا يوسف وهذا أخي الله أكبر.
قد من الله تصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
dare ya ƙare asuba ta bayyana maganganun da suka yi ya ratsa shi ya karya zuciyarsa sun ba shi labarin gidansu ba abinci ga halin da suke ciki yan kuɗin ma da kira ka tattara aka zo ya kalli kansa shi kuma azizu na misira ne dukkan tattalin arzikin misira a hannunsa yake yace kai bari in bayyana eh yace da farko hal alimtum ma fa'altum bi yusufa za ku iya tuna abin da kuka aikata wa yusufa iz antum jahilu lokacin da ba ku san sakamakon wannan ba ba sai ba su uzuri maza lokacin ba ku san aƙibar da laifin yin hakan ba to su sun san wannan ƙariyar ta su da yusufa abin da suka yi sai su sai shi ba wanda ya sani ba su taba ji an wani ya faɗi cewa ai ga yanda aka yi ba to kuma sai ga magana ta zo cewa kun san abin da kuka yi wa yusufa ƙalu sai suka ce a a innaka la anta yusufa a innaka yusufu la a innaka la yusufu anta a kai ne yusufa kai da kanka da kake magana a wannan lokacin kuma yana faɗa waccan magana sai suka kalle shi wani kallo daban sai suka ga irin tasarrufi yadda suka san Yusufa yana yi ko da hannayensa ko da wata sai suka ga yana yi sai suka kalli sifa irin ta gidansu sai suka ganta a jikinsa to a lokacin an- shi Yusufa ya yayi hijabi Allah ma ya yi musu hijabi sun kalli Yusufa a matsayin shi ne Yusufa sai suka yi taki da suka ce ashe kai ne Yusufa ya ce ana Yusufa bai ce ana huwa ba kai ne yusufu ai sun faɗi sunan yusufu da sai ce eh ni ne shi sai ce a ana yusufu ni ne yusufu nan da kuka jefa din a rijiya ni ne yusufu nan wanda kuka zalunta ni ne yusufu nan da kuka ga ya zama haka yanzu wa haza aku wannan kuma da kuka gan shi a gefe na na rike shi ba bawa bane ba dan uwana ne to ba su san ai sun san shi dama shi me yasa suka ce haza akhi shi ne shi ma wanda kuke zalunta din nan kuna cewa dan uwanka ya tafi dan uwanka ya mutu ko ne kake kai har yanzu kana ta ambatan sa shi ma yana ambatan Yusuf din to haza akhi yace kad manna Allahu alaina Allah yayi mana baiwa yau ga ni ga dan uwana ya kuke gani sai yaya innahu man yattaqi lamarin da sha'anin kusan ba ni kaɗai ba duk wanda ya ji tsoron Allah ya hararo walaƙad hamad bihi wa hamma biha ya ji tsoron Allah annabi Yusuf ko da yake muna zuwa a- a kanin bayan labaran sura kwa- kwa- kwajiyan da aka yi saboda haka ya ji tsoron Allah to ya ce innahu man yattaqi wanda duk ya ji tsoron Allah ba ni ba wa yasbir innahu man yasbir kuma duk wanda ya hakuri annabi so ya hakuri ku duba mana ku ga lokacin da aka tsince shi a rijiya tahowar da suka yi daga garin da suka yi inda suka jefa shi rijiya daga garin su zuwa dan dajin da suka jefa shi rijiya ba tafiya ce mai nisa da yawa ba a nan in ya gaya waɗannan ya ce ku ni fa ɗan annabin Allah ne annabi Yaquba waɗanda suka ɗince shi ba su bai shi gida ba amma ya haƙura ya tafi a bauta ya tafi yana kallo ana cinikinsa a bawa ya zo ya zama ya zama ya zama bawa bai taba gaya wani shi ɗan gari kaza bane shi ɗan wana bane ai ya haƙura haka nan kuma har zuwa da inda ya ya zo zaman kurkuku da duk abin da ya ai ya haƙura to ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah a halinsa kuma ya yi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin ya san cewa Allah ba zai tozarta ladan wanda ya yi ihsani ba jin tsoron Allah da da kuma haƙuri su ne ihsani to wanda ya yi su Allah ba zai tozarta zo tozarta shi ba shi yasa kuka ga Allah bai tozarta ni ba kenan in ji shi annabi Yusuf ba to wannan shi ne ƙariya da ta zo kai ya bayyana ku- ku hararo mun tunanin da za su yi Da- kasan yana cikin wannan maganar ai su kuma sun tafi tasu- nasu tunanin sun hango sanda wataƙil suke duka su ko lokacin suke zira shi rijiyar nan ko lokacin da suke cewa bawanmu ne duka sai ya zo musu a rai ga sunan kuma a gabansa to bari mu ji abin da za su ce قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ƙalu sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah mun yadda mun tabbatar da kad asaraka Allahu alaina faddalaka Allahu alaina Allah ya fifita ka akan mu imana muna talakawa kana ne dukiya muna marasa shi kana sarki ba mu da mulki kai sarki ne sannan kuma sun gane cewa la'alla sun gane ma annabin na Allah ne ya zama annabin ma su kuma suna yadda suke to lalle Allah ya ta ka kama wa in kunna la khadiin lalle lamarin da sha'anin mu mun kasance mun tabbata muna daga cikin masu kuskure mu masu kuskure ne masu zunubi ne mun yi zunubi mun yi kirari muna gaya maka kamar suna cewa ka yafe mana a cikin wannan lafazin wa in kunna la khadiina akwai magana mun yi kuskure yafe mana to me ya faru قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم Mm.
وهو أرحم الراحمين inda aka san cewa akwai lasabi'ina akwai ya kunshi cewa mu mun yi kuskure kuma ka yafe mana wannan kalmar tasa ce la tasri ba kai ni ba komai tsakanina da ku ba zancen yafiya na zunubi ba a zargi ma in kalle ku a matsayin ma abo- abokan zargi waɗanda zan zarge ku babu shi alaikumul yawma a yau to gobe ba a in dai har a yau ban yi zargin ba kuma ba da ba da lokaci kuma ai babu shi kenan Eh, karimi idan zai yi abu zai yi, in bai ba kuma ya wuce kenan to la tasriba alaikum al-yawma ba zargi tsakanina da ku a yau ya gafirullahu lakum ni na wana gafarta amma na ina ma nema muku Allah ma ya muku gafara ba ma ni ba wa huwa arhamur rahimina eh shi ne jin kan masu jin kai ne ni na ji kan ku na muku rahama to shi kuma arhamur rahimina ne shi kuma mafi jin kan masu jin kai ne ya fi ni jin kan ku dan haka zai gafarta mu fadanci ma yake wa Allah ma anan akan ya gafarta musu to wannan ya faru exactly yanda kaga haka kan annabi Muhammadu yanda kaga haka dan uwansa suka yi masa wannan abin da duk suka yi masa shi annabi Yusufa duk kun ji yanda aka yi to shi kuma ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma suka yi haka ko fiye da haka to tunda su yan uwan annabi yusufa ai cewa su kashe shi kalma ce a kalma suka yi ta daga baya sun fasa su kashe amma su yan uwan annabi muhammadu sun daura su kashe shi fi'ilan sun zo allah ne ya ce ba za ku kashe min shi ba allah ne suna kofar gidan an taso an taso ma majiya ƙarfi su zo sun san suna da tabbas ɗin kuma annabi na nan ciki yana kwance ba wai ba sa akwai yan leƙe asiri suna kallo annabi ya fita ko bai fita ah, bai fita ba ya fita bai fita ba dare yayi an kulle gida eh yana ciki yana ciki to aka taso mutum goma sha biyu ko sama da haka su taho su zo su yi wa annabi kaf ɗaya saboda annabi na ciki sai da suka gama taron su gaba ɗaya kaf jibril ya zo ce suna nan sun taru a ƙofar gida taso ka fito ɗin kuma ya tashi ya fito yana waje annan da ɗan sabban in kafin fa abu shar kawun la yusirun yana ratsa musu yana ɗan zuba musu ɗan mashin bacci suke kuma irin nasu bi oho ya wuce ya tafiyarsa ta gabansu shikenan sai bayan ya wuce kuma aka ce to bari a shigo bari ya ina yi girga gora ga mai na na to kaga ai su sun yi abin da ya fi na ɗan uwan annabi yusuf da su kisan suka zo yi aka yi wannan da kuma wannan bai yiwu ba aka zo aka sa wa annabi kwafa cewa a daina ma'amala da shi har sai ya gaji da kansa ya bar wannan abin da yake yi aka daina ma'amala aka shiga hali ya kora sahabbansa zuwa habasha ma ya ce ku ku tafi amma ni ina suka tafi habasha aka je aka dawo can sai da ya samu wasu daga cikin madina sun zo sun yi imani sun ce mu ba za mu yarda da wani halin da kake ciki ba ka taho wurin mu yace ya amsa shikenan sai Allah ya izini daga baya Allah ya masa izini saboda haka ya fita daga garin duk saboda kwazabar su duk bayan an yi wannan kuma daga baya ya juyo ya shigo garin shi ma yana a sarki shi ne shugaba kowa ya naɗe waɗanda suke abota ma'abota shan giya suna ƙara suna zagi kowa ya samu wurin laɓewa ya laɓe annabi ya shigo ya aka yi da ya zo to waɗan waɗanda sun suke nan waɗanda ga su nan a rangwade haka ya ce to yanzu me kuke zaton zan muku me abin da kuke zaton zan muku umar ya ce tun da na kalli fuskar annabi ni ba haka na so ba wallahi na wasa gobi na wallahi wallahi zan yi abin nan saboda an ci mana fuska an ci mana mutunci annabi ya ban mu abu na mutum da na ga fuskarsa tana walwal ta yi haske ya saki na san kyale su ne rahama zai musu to kuma ya yi bayan da zan yi don haka aka yi ɗin kuwa ce me kuke da tan zan muku suka ce kai karimi ne ɗan karimai yace to ba zan gaya muku ba sai irin abin da dan uwana annabi yusuf ya gaya ɗan uwansa shi ma yace la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum ku je kun zama sakakku wanda ya sai musulunci ya zama bashi musulunci shi kenan abin da ya faru kenan to اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين to shi kenan yanzu an gama daidaitawa da shi da yan uwa an zama yan uwa to saura ne ai baba yana can wanda ya turo su to ya za a yi sai komawa gida kuma a je a albishe sai ce a'a ba da baki za ku zo ba kun ba da labarin yana ta kuka har ganin sa yayi rauni ba yace to izhabu bi qamisi haza sai dauko rigar sa an ce asalin rigar ta annabi ibrahim ce ya gada da ita aka sashi cikin rijiyar nan yace ku tafi da wannan rigar idan kuka tafi da ita wannan rigar ku je ku jefa wannan rigar ala wajha bi a bisa fuskar ɗan uwan ka ku ce masa komai da kun je ku zai fa masa rigar kawai a bisa fuskar mahaifin nawa ya ci basira ya ya kasance mai gani take idan ya gani kuma ya san kenan na ina na to wato ni bi ahalikum ajin dukkanin ku gaba daya ka a rage koda duk wanda kuka sani naku ne ku taho mun da su ajma'ina hayayye takidi gaba daya ba ka a rage kowa to ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف mm.
لولا أن تفندون walamma fasalat liqiru yayin da take ƴaƴan annabi yaquba sun ɗauko riga sun taho sun bar misira kaɗan fasalat liqiru kenan yayin da suka rabu da garin misira kaɗan annabi yaqubu sai ya kalli ƴaƴansa da su jikoki ba wanda ake tare sai ce inni la ajidu riha yusufa kai ni fa na fara jiyo ƙanshin yusufa laula an tufanni duna ba dan kakkuce ina magana da ba haka ba da kun gaskata ni to
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم to sai- sai da suka ce ba hakan ba kuwa suka ce wallahi wannan maganar naka lalle kai har yanzu baka gushe ba in naka kai din nan lafi dalalikal qadim kana cikin soyayya kadin nan da daddiya wadda ba- ka ki ka daina ta kai ka san dalalika da ka fassara bata anan kai ma ka bata sa doshi annabin Allah da wannan kama ba duk sai su kafirta bayan annabin ma in naka sunan soyayya kala-kala ne ko kuma sunan ita kalmar dalalu mun sha ambatawa tana da fasarori daban-daban kakka makalewa fasara ɗaya da ita ka sani ko ita ta fita dawoli a hannun mutane ka dinga makawa a ko'ina eh eh dalalu shi sa can ma da Allah yake cewa waje daka dalan fahada yake cewa annabi to san abin da zaka fassara zaka dalalu anan soyayya eh soyayya mai tafi da hankali shi in ka bata ba hankalinka ne ta buwa wanda ya bata ba hankalinsa ne ya darje ba to kuma wannan idan a soyayya hankali ya tafi shi ma ana cewa wannan dalal duk kalma ce ta larabci luga ce daga kana cikin tafiyar hankalin nan naka cikin annabi yusufa kuma suka ce kadim tun da ya daɗe ciki dama kana cikin wannan soyayya taka da daddiya wadda ka kasa rabuwa da ita ita ce ta jawo ka ji ɗansun yusufa wato wato gizo ne abin yake maka kenan me ya ce فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ai ba a gaya mana amsar da ya ba su ba da suka ce innaka lafi dalalikal qadim ya ma ba su amsar ko bai ba su amsar ba ko kafin ya bada amsar ma dan aikan sun zo mutane sun ƙara so tunda nan dai abin da aka ce mana kenan falan ma an za albashiru yayin da mai albashir din riga ya zo alƙahu sai yanda aka ce din sai jefa rigar ala wajihi a bisa fuskar annabin Allah annabi ko fartar da basira shikenan sai bayyana ko yana da gani din yanda annabi Yusuf ya faɗa qala ai dai ko annabi yusuf annabi yaquba bai basu ba sai mai da musu mutane ban ce alam aqul lakum kai ku ba na gaya muku ba inni a'lamu ma la ta'lamuna inna allahi ma ta'lamuna na san abin da baku sani ba yanzu ya bayyana da can faɗa ne yanzu me kuka gani eh ai ka san amsa su shine eh lalle ka san abin da baku sani ba tunda mun gani ma to kuma mun ji da ya bayyana cewa yusuf ne ga su wanda suka yi wa mun je yadda suka gaya masa to shi kuma ga mahaifin ga su su ma da suka zo ka ce yusufa ya mutu kura ta cinye shi to gashi sun zo da riga annabi yusufa kuma an ce wal Allah wanda ya kawo riga annabi yusufa a matsayin cewa gashi shaidar annabi yusufa ya mutu ga jini nan a rigar yanzu kuma da za a karɓo rigar ya ce dan Allah ku bani yanzu kuma ɗauki wannan rigar in kai ta ni ma in kai kuma ta wannan to kaga wannan ita ce riga ta uku ta ƙarshe annabi yusuf yana da riguna guda uku a wannan a wannan kissar akwai riga ta ƙarya akwai riga ta shaida akwai riga ta, ta waraka su uku kenan riga ta ƙarya shine aka zo da rigarsa aka ce kura ta cinye shi ga shaida kaga ƙarya ake wannan riga ƙarya kenan riga kuma ta shaida shine lokacin da matar can ta neme shi aka ce a duba rigarsa nan ma riga aka yi amfani da ita to shi ma kaga riga ta kubuta kenan wannan ita ta ma ita qamisul bara'a kenan riga ta kubuta kenan sai kuma riga ta waraka wanda ta zama waraka ga ganin annabi yaqub to shi kenan yayin da suka ganshi ya gansu ga riga annabi yusufa saura su ce ne
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين abin da suka gaya wa annabi yusufa shi suka gaya baba Is- amma da ɗan bambanci wancan shi annabi yusufa ba su fito fili sun ce gafarta mana ba amma nan shi sun fito fili kaga sun faɗa suka ce ya abana ya kai baba mu istaghfir lana zunubana ka nemo mana gafarar zunubanmu kai tukunna a karanka da kuma ubangiji anan istaghfir lana zunubana ya hada guda biyu kai ka gafar kai ka kai ka mana afuwa kuma ka nema mana gafara ubangiji domin mun tabbata masu kuskure gaskiya abin da muka gaya maka duka ba haka bane da ga wannan da shi dama na san ba hakan bane dama ya yadda ne ai ba wai yanzu ne bai yadda ba dama can bai yadda ba ya san kare kuke masa amma ba abin da zai iya gaya muku ne ya san Allah ne kuma ya jarrabe shi me ya ce shi kuma قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Allahu akbar yace to da sanni zan nema muku gafara ubangiji na din duk wanda yake na Allah ba ya da tauri laushi gare shi amma in ka kalli azabar da suka yi wa shi Yusufan da azabar da suka yi wa Annabi Yaquba din ai ka ga gafara da ba yanzu ba eh sai an dan turza to amma duk na Allah mai laushi ne ba ko ba su ba duk mumini cikakke duk yadda ka yi ko ya taso wannan imanin nasa sai ya lausasa shi wanda ka ga ba haka ba to shi ma ba hakan ba gaskiya kenan duk wanda ka ga cewa an yi husuma da shi ya yi fajirci ya tsaya tsayin daga shi sai ya yi shi sai yana nan yau gobe jibi ga a tsaye kan cewa shi sai wallahi akwai nema na ya dan turza baya kan kujera ya dan zama gaskiya ki amma aunai ne da yawa suna nan fa su waɗanda mutum kawai zai dinga awo da su irin wannan suna daga ciki duk mumini in ya rike saki yake alama ce wannan tasa gaskiya ina son mu ɗauka ne abin da yasa nake tunana ta wallahi ina so amfanin wannan karatun kenan ba ji kawai ba to shi yasa nake nan ta nan ta ni kokari hakan ni kokari mu koyi mu zauni mu hau mu sa dokin afuwa ragama mu haushi ya zama kuma kan mu sauka Allah da kansa yo akwai abin da Allah ya tuna bayi ma akan su ringa rahama a tsakanin su irin ma fadin sa cewa arrahimuna yarhamuhum rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama duk masu jin kai ni ma zan ji kansu ku ji kan waɗanda suke na ƙasa ni kuma waɗanda suke sama sun ji kanku to wannan ai tuna ne wannan to kaji to ai ai malam sai mu tsaya anan domin daga nan da annabi yusufan da za a tarkata yanzu za a shiga kuma misira da kaga shi ne sin ɗin ƙarshe wanda za mu shiga